ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار godiya dai da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komi wanda ya kawo wannan safiya ta litini yau muna goma sha tara ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1439 wanda ya dace da kudu ga watan shida shekara ta 2018 a kidayen miladiyya mun dawo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka faru a kwanaki da suka gabata alaran ma zai karanto mana waɗannan ayoyi da muke bayani a cikinsu daga nan kuma mu dora daga inda muka fara malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسرائيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
الحمد لله wannan aya ita muka ɗauko fassarar cikin zaman da muka yi jiya kuma mun ji kaɗan daga cikin bambance-bambance da ke cikin waɗannan ayoyi da tsakankaninta da ayan da ke cikin kotun babara mun ji shimfiɗan da malam ya yi a kan mahimmancin wannan aya kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ta a sallan asubahi a raka'a ta farko sannan kuma malam ya kawo mana bayani akan imani ya faɗi ma'anin imani a shar'ance inda muka ji cewa imani shine gaskatawan zuci da ikirarin harshe da kuma aikace-aikace na gaɓuɓɓa da kuma aikace-aikace na zuciya mun ji cewa imani aikace-aikace na shiga cikin imani ba wai ƙudurin zuci kaɗai shine imani ba aikace-aikace na ibadu kuma duka baki ɗaya tsarin guda ya zuwa cikin imani mun ji inda malam ya gwama mana tsakanin imani da musulunci idan suka gwamu mun ji ma'anin kowanne daga cikin malam ya gwama tsakankanin imani da al'amalin salih kyawawan ayyuka in suka haɗu mun ji ma'anin kowanne daga cikin kuma malam ya mana bayani cewa imani idan aka ce ƙul amanna abinda ake nufi shine ku imani da zukatanku kuma harshenku ya dace da haka har ya kawo bayanin cewa duk wanda ya furta gaskiya amma zuciyar shi bata karɓi wannan gaskiyan ba wannan munafiki kenan irin ɗabi'an munafikan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wanda zai kasance zuciyar shi ta karɓa ya furta amma ya ki aiki shi wannan fasiki ne imanin shi kaɗan imanin shi fa'idan ta kaɗan ne to akwai kuma mutum kashi na uku wanda ya yadda da zuwa ya yadda da zuciyarsa amma kuma ya ki yadda ya furta shi kuma wannan mai girman kai kenan duk dai mun gabatar da bayani akan wannan a zaman da muka yi jiya inda za mu tashi a cikin fasarar wannan aya shi inda malik ke cewa wa fi qawlihi qul isharatun ila al-i'lan bil aqidati was sad'i biha wad da'wati laha malik ce da Allah subhanahu wa ta'ala ce qul amanna billahi kace mun yi imani da Allah malai ce to kul dinnan da Allah ya ce aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul kace mun yi imani da Allah malai ce to a cikin wannan gaba za mu fahimci wajabcin shelan ingantacciyar aqida da ya mafita da ita da bayyana ta da kuma kiran mutane zuwa gare ta ashe ingantacciyar aqida ana shelanta ta ana ya mafita da ita ana kuma kiran mutane zuwa gare ta shi yasa Allah ya ce ma annabi qul kace ya ce ma wani ka ga mu al'umman ka kenan ashe ingantacciyar aqida ba koyi ta ake yi mutum baya koyi aqidar sa mai kyau idan dai makiyin Allah zai zo tallata mummunar aqida to kai babu dalilin da zai sa ba za ka tallata kyakkyawan aqida idan mummunar aqida zai shelanta ta kai babu dalilin da zai sa ba za ka shelanta naka ingantacciyar akida ba idan ɗan shi'a yana bugan ƙarshe sai shi ɗan shi'a ne idan masu wahidatul wujud yan komi Allah ne suna bugan ƙarshe su ce komi Allah ne to babu dalilin da zai sanya wanda ke da akidan gaskiya ba zai fito ƙararra ya bayyana akidarsa ta gaskiya ba idan aka bayyana aqida ta gaskiya babu makawa sai an samu sabani babu makawa sai an yi fada komin nagartan mutum komin kyakkyawan ɗabi'ansa in dai zai bayyana gaskiya to sai fa an yi fada don haka ba daidai bane waɗansu da suke ɗaukan cewa idan aka bayyana kyakkyawar aƙida sai masu mummunan aƙida suka fara yaƙan wannan kyakkyawan aƙida sai a ce an raba kan mutane ba raba kan mutane ba kira zuwa ga gaskiya babu makawa akan babu makawa akan duk da kyakkyawan ɗabi'an annabi sallallahu alaihi wa sallama da kasancewar yana karɓar saƙonnin shi daga wahayi ne daga Allah amma da ya bayyana aƙidar gaskiya fa sai da aka ya mutu sai da aka ya mutu har sai da ta kai ga an fito da makamai an zubar da jini ya tsara an tsare shi ya soka an soke shi ya harba an harbe shi duk da tausayinsa da kyakkyawan ɗabi'ansa da nufin alkhairinsa ga al'umma amma sai ta kai ga an zubar da jini kuma yana ci yana gani da'awar ce take da wannan da haka wanda ya ce shi zai da'awa amma yana gudun kada a zage shi idan ya bayyana ingantacciyar aƙida ko ya bayyana kyakkyawar mu'amala wannan ba da'awan gaskiya yake yi ba irin da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kai dai abin da ake so da kai gurin bayyana gaskiya ko kai amfani da al-hikmati wal mau'izati al-hasana kai amfani da hikima da kuma wa'azi mai kyau kai amfani da hikima ka bi abin sannu sannu ka gaya ma mutane abin da hankalinsu zai iya ɗauka gwargwadon ilimin kar ka zo rana ɗaya ka ɗauko ɗansu abubuwa masu zarrafi ka ce za ka tattauna a kansu ka bi mutane a hankali a hankali a hankali ana fatan idan ka yaka za su gani kuma ka yi amfani da kalmomi masu taushi kalmomi masu taushi masu cike da ƙauna da tausayin al'umma duk malami na Allah na gaskiya idan yana wa'azi yana wa'azi ne domin ya dawo da batattu kan gaskiya ba din ya ƙara kore mutane daga gaskiya ba ba yana wa'azi domin ya ramuwan gayya ko ya fice takaici ba ne a kan waɗanda ba su akan gaskiya yana yin wa'azi ne domin su gane gaskiya su yi makiya su zama masoya batattu su zama shiryayyu karkatattu su zama mai duk mai wa'azi na gaskiya babban manufansa su ne to idan dai za ka yi kira zuwa ga Allah ne ba za ka yi kira zuwa ga kanka ba to abin da ya wata rike ne kai amfani da harshe mai kyau kai amfani da harshe na lallashi da ban magana da tsayi da hujjoji masu ƙarfi hujjoji na hankali da hujjoji na shari'a wannan shi ne abin da ya waje ba a kan duk wanda zai da'awa ta gaskiya kuma duk wanda ke da'awa ta gaskiya ya wajaba duk wanda ke da'awa ta gaskiya ya wajaba ya rika yin addu'a ga al'umman da yake ma da'awa Allah ya haskaka mata Allah ya nuna shi ta gaskiya kuma Allah ya ba ta ikon aiki da gaskiya za ka ga malamanmu na sunna idan sun zo ko a cikin littattafansu sai ka ga malami ya ce ɗai'ilam rahimakallahu ta'ala ka sani Allah shi maka rahama wannan na nuni akan kyawawan addu'o'in da malamai na Allah suke ma al'umma malamai na Allah suke ma ɗaliban malami ba ya tsine ma ɗalibansa ba kuma ya tsine ma al'umman da yake musu da'awa sai dai zai kira su da lallashi da ban magana zai kuma tsaye da hujjoji amma fa gaskiya sai an tabbatar da ita kuma duk da hakan dai sai an zage shi sai an yi faɗa shi kuma wajibi ne idan za ka bayyana gaskiya ka sufanci da sifa na haƙuri ka sufantu da sifa na haƙuri idan mai da'awa ya cire sifa na haƙuri to ba zai je ko'ina a da'awarsa ba me ne ake nufi da haƙuri me ake nufi da haƙuri shi ne ya kasance ya sanya mu kanshi juriya da dagewa a cikin abin da yake kira a kai kuma duk abin da ya same shi sakamakon haka ya mai da al'amarin shi ga Allah kariyar ka ɗaukan fansa ko ɗaukan mataki na ramuwan gayya haka nan duk wanda zai da'awar zuwa ga Allah karye gaggawan ganin natija ya fara da'awa wata ɗaya biyu ya ce ina fatan nan da nan ga jama'a ta gani kakkai wannan garajin kakkai wannan gaggawan kai da abin da Allah ya dora maka kai da'awa amma laisa alayka hujawa shirye sadda al'umma shari'a ta karba ba nakin ba nakin Allah wani lokaci ma natijan ba za ta bayyana ba sai bayan mutuwan sai bayan mutuwan ka kuma sannan al'umma za ta gane abin da take gaya wala qad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zakum fi shakkin mimma ja'akum hatta idza halaka qultum la yab'ath Allahu min ba'dihi rasula asai da annabi Yusuf din ya mutu sannan mutane kun sai fargajiya shi ina ma da akwai annabi Yusuf a cikin mu ina ma da akwai ina ma da to akalla dai wannan kadan daga cikin ababin da ya wuce ba akan duk wanda zai da awazuwa da gaskiya ne ka kiyaye harshenka zuciyanka ta cika da tausayin al'umma da nufin alkhairi gare su kuma ka rika amfani da kalmomi masu sauki in za ka iya amfani da kalma mai sauki sai kai amfani da kalma mai zafi to kai ne da awonka ba ka da hikima cikin da ba ka da hikima cikin da za Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh bin Jabal da Abu Musa al-Ash'ari zuwa kasan Yaman su je su yi wa'azi su da awa zuwa ga Allah su shelanta akida su bayyana da su kiran mutane zuwa gare su amma nasiha da wa'azin da annabi ya mun sai ce bashira wa la tanfira ku rika bushara kar ku kora mutane daga rahama yassira wa la tu'assira ku sauƙaƙa inda yake a shar'ance sauƙi ya kamata wala tu'assira kar ku tsananta inda yake babu tsakon tsanani amma inda ya kamata a yi tsananin kuma babu laifi da ya tsanani amma inda babu tsakon sai an yi tsanani babu bukatun a tsananin sai a ɗauki addinin musulunci addini ne musulunci a mafi yawan lokaci abin da ke jawo mutum ya kauce ma wannan ƙa'ida ta annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da'awa da shelan ta aqida rashin sani da jahilci sai mutum ya dauki wani abu mai sauki ya tsanani ko ya dauki wani hukunci ya kawo da abin da yake sauki ya tabbatar da tsanani wannan kuma sai ya ƙara kore mutane daga gaskiya idan ka ɗauki kisan wannan mutum da ya kashe mutum casa'in da tara sai kuma Allah ya cusa nufin shari'a cikin zuciyarsa sai ya tunani ya kamata in duban ma'alla to amma ya zan yi sai ce to bari je samu wani malami na Allah ya gaya mun yadda za a yi Allah ya gafarta mu to matsalar masu ci da bugu gage mu amma ba ba ilimi ba fara sai dai hamasa da zafi ka san akwai yan hamasa da zafi amma ba fara to sai ya samu irin wadannan ustazan a cikin hadisi annabi sai ce ya samu abid mai bauta annabi ce alim ba malami ba ne abid ya samu yan hamasa masu zafin addini ya je ci alaga fata malam ina da fasawa na kashe mutum shafa'in da tara amma zuciyata ta karye yanzu ina neman duba zuwa ga Allah ko Allah zai gafarta mu wannan ustazu ya kada kai shi na ya zo ka ba ya ce ba ka ba rahama shafa'in da tara ko dai ka kashe Allah zai gafarta mu wannan makannaci ya yi bakin kokarin shi malamin ya dan ba shi kofar duba ya ce ba ba rahama kawai ka jira mutuwa ka shiga wata wala ta sabu nan rikin ku ya fari so ya ce to ce ka inda tarka ga bai balanta yanzu idan na hada da kai na matsauyan haka mutu ka ga ya balanta ni daidai ke in ma za a yi in ma za a yi bincike ne kaga binciken zai fita sai a ce ya kashe da ni ya balanta ya kashe wannan ustazu ustaz ya zama kan shi ta zaka ba dalili amma dai zuciyar shi tana nan yana neman yin ba sai ya tafi gurin alim masai haka manzo Allah ya faɗi ya tafi gurin wani malami ko da gemun shi bai kai wancan ko da bai zama cikin an kaushi irin wancan an kaushin ba ya tambayi ala gafarta malam mutum ɗari na kashe zan samu gafaran Allah ya ce me zai ha yalwar rahaman Allah ta fi ƙarfin wannan laifin naka kai dai abin da za a yi shi ne bar wannan garin da kai fanni saboda duk mutane za su sa ko ka tuba sai mutane su ka dawo ruwa ka tuban ba wai ba tuban ba amma mutane kuna dan wani abu sai ce a ni ba ban mu'amala da kai ba inda kake mabannacin nan wannan kuma yana iya motsa zuciyanka ka kai wai duk mutane sun ce za a yanzu na tuba to gurin an aikata mu wannan in na aikata mu wannan sai sake tuba kaga mutane suna iya dawo da shi ya ce ka bar wannan garin da kai banna ka koma gari ka idan ka je can kai ibada ka bauta ma Allah ka isi fari Allah zai karɓi su wani ya kuma kama hanyar wancan garin kuma hanya Allah ya karɓi rayuwarsa mala'ikun rahama su ka ɗauki shi to kaga jahilai ko kuma masu kaushi ba ilimi ustazai ba ilimi sai dai hamasa to wannan yana batar da al'umma yana kuma tada al'umma akan tafarki mabinci to da haka dai a takaice mali yake cewa da Allah subhanahu wataala ya ce kul abinda Allah yake nufi da kul isharatu ila al-ilan bil aqidati as-sahiha bil aqidati was-sadih biha wa da'wati yana nufin duk inda kake da aqida nagartacciya ko ka yada ta ka shelanta ta ka tallata ta ka bayyana ta kuma kai da'awa zuwa gare ta duk inda ka samu dama kai da'awa zuwa ga aqidan da kake da ita kar ka bari kirkiri ga shi ana banna amma kuma wai kai kana jin kunya akwai lokacin da ya wajaba akwai lokacin da bai zama wajibi ba lokacin da ya wajaba shi ne duk lokacin da aka kawo aqidan banna to wajibi ne kai kuma ka kawo aqidan gaskiya a wannan lokacin ka kiyaye wancan abubuwan da muka faɗi a baya kyauta da harshe da awa ne kyau nufin tausayin al'umma da nufin alkhairi da sauran sanin da muke bayani duk lokacin da aka yi bayanin mummunar akida ta dole ka kawo kyakkyawan su Qur'ani ya ba mu illana akan wannan ka lura duk inda zaka ga Allah ya kawo cewa kirista sun ce Allah na da da sai kaga Allah ce subhanahu sarki ya saka ta da kenan duk inda aka kawo banna sai ka kawo gaskiya suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sif lana rabbaka ko unsub lana rabbaka ga ya mana nasara dangantakan kai ubangijin nan ko ga ya mana sifan amin zahabin aw min hadidin aw min fiddatin kai Allah ka na karfe ne ko na azarfa ko na zinari yana kawo wannan sai Allah sauka da qul huwallahu ahad sun zo da bannan sai Allah ya kore to da duk lokacin da aka zo da banna wajibi sai ka tabbatar da gaskiya wajibi sai dai nan take ko kuka na iya bari a jirginsa wannan ijtihadi ne na wannan mai da'awa in na kawo nan take zai ƙara raba kai zai ƙara kora mutane amma in na bari sai an jima to abin zai fi kyau wannan ijtihadi ne na mai da'awa to amma idan ana zaune haka kawai banna ba ta bayyana to a wannan lokaci ba dole ne a ce kuma dole dole sai ka kawo wannan akida to ala ayi hal dai mas'alan shelansa abin nan shelanta gaskiya da da'awa zuwa gare ta tana da kunsan kunsan ta na musamman ina jin akan da'awa ne ma akwai mutum ke karatun digiran ka a jami'ar Madina akan da'awa ne yau an shiga fanni zamin da aka faɗi daidai ne ko yau an shiga fanni mala yake cewa in iya asulu asulu dini wa asal asulu dini wa asal domin shelanta gaskiya da kuma yada ta da bayyana ta da da'awa zuwa gare ta wannan shine asalin addini kuma shine ginshikin addini har waɗansu malamai suna kidaya cewa rukunin musulunci guda shida akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai kalmar tauhidi da akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai hajji to na shidan shine da'awa zuwa ga wannan abubuwa waɗansu malamai suka ce rukunin musulunci guda shida bayan waɗannan to da'awa zuwa ga waɗannan kuma shi ma rukuni ne domin idan aka daina shi to musuluncin zai tsaya kenan idan malamai suka daina karantarwa makaranta qur'ani suka daina karantar da alqur'ani to ta yaya za a yi musulunci ne cigaba ba shi shi ma wannan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci haka wannan kuma da musu kake da to ko dai da bai zama cikin rukunne wanda muka sani ba amma dai yana nuna maka matsalancin muhimmancin da awabuwa ga Allah malai ce wafi misli qawlihi amanna وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع يتي إذا كدوكي irin wannan fi'ili na amanna mun yi imani idan ka ce mun yi imani mutum ɗaya ne ko mutane da yawa mutane da yawa amanna mun yi imani sai ma ce to da ire-iren waɗannan ayoyin a cikin alƙur'ani duk inda ka ga wata aya ta kawo wani aiki sai ta gwama shi da tarin mutane ba a kawo aikin na mutum ɗaya ba ne aiki ne aka kawo amma kuma sai aka nuna mutane da yawa ne suka yi akwai ire-iren waɗannan ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani kamar a ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a sai ce mi illa almusallin musallin mutum da yake nan ko mutane da yawa mutane da yawa والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من هذا بربهم يشركون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إرئر مثلا بإنك إذا أنت أولا أيتي أكبر ما شد مساني ديوا سيما ليتي إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله الاعتصام بحبل الله جميعا wannan ishara ce zuwa ga ya waje ba kan al'umma idan za su riko da igiyan Allah su riko da igiyan Allah ta baki daya kun fanci magana wannan ishara ce akan cewa ai riko da igiyan Allah ta baki daya wal hafu wal hafa wal hafi ala al-ijtilali wan nahyi an al-iftirah da kuma faɗaitarwa akan al'ikila dunkulewa da kuma hani akan aliftira rarraba ashe shi ne dalilin da ya sanya Allah subhanahu wata'ala sai rika kawo waɗansu aikace-aikace na alkhairi sai rika kawo su a jumlace cewa mutane su yi kaza su yi kaza su yi kaza sai ba a rika yi lamirin zuwa ga ɗaiɗaiku ba sai a faɗi aiki amma sai a jibinta shi zuwa ga turin jama'a tarun jama'a to abinda Allah ke nufi shine al'umma ce riko da igiyan Allah ga baki daya al'umma ta dunkule kada ta rarraba wa annal mu'minina kal jasadil wahid kuma lalle mu'mine kaman ciki guda ɗaya ne da Allah ce fi sallah tare musalli kaga ma sallah kenan ana nufin fi sallah tare su zama kaman jiki guda ɗaya in aka ce fi hajji tare ana nufin su zama kaman jiki guda ɗaya su yi azumi tare su zama kaman jiki guda ɗaya cikin manan banjin akwai wanda bai azumi in dai ba karamin yaro ko mara lafiya ko wani matafi da ke ko matafi ma akwai matafi da zai zauna gari ko wanda azumi ba kaga ashe duk wannan yana nuni akan cewa rukun da zamu yi da igiyar Allah mu rika yin ta ne gaba kada mu raba kada mu raba kuma babban abin da ke kawo haɗin kai da rashin rarraba shine ikhlasu nufatan Allah nufatan Allah duk wanda ya kasance yana nufin Allah zai kyamar rabuwa da kuma amma idan akwai abin da kai kake ne ko wancan yake ne ko ni nake ne to ina iya fayar da'awa idan na gaba zan cimma abin da nake yi ila an fahimci ne saba ma juna a cikin tafiya wajibi ne ba zai taɓa yi ba ba saba ma juna ba zai taɓa yiwuwa ba ne Allah bai gina mutane a wani zai kyakkyawan aiki da kyakkyawan niyya don ya faranta maka kai kuma a lokacin ba wannan aikin kake so a yi ba sai ya zama ya ba kan samu ba misali wani ya kawo lafi kan nan ya aji da kyakkyawan niyya ya sauƙaƙa maka saukin kai raka isa kai kuma sai ga ya kawo shi daidai bakin kaga kaga yashi da kyakkyawan niyya kuma yakin alkhairi ne ko ba samu irin wannan ana samu irin wannan wannan ko tsakankanin mata da miji ana samu wannan tsakanin ƴaƴa da iyaye sai ɗaya ta karkare sai je siyo ma ya san mahaifin shi mai son shan kunu sai ya siyo gero ya ce alkalama wa baba kunu shi kuma ya ɗan fi son shayi shi da kyakkyawan niyya ne ya san mahaifin shi kan so cin tuwo sai ya siyo masara ya siyo farar shinkafa shi kan mahaifin shi da kyakkyawan niyya wata rana idan baban zai zauna da abokin shi zai ce ba ai an dauke ni ba mutum ba shi ci yake sha da wuri ni ko an dauke ni ba mutum sai aka kawo tuwo da kunu to in kuma da ya kai mishi tuwo da kunun a ya kai mishi ci da buɗin wani lokaci sai ka ji yana ma abokin shi complain ni an mai da ni kamar wani kamar wani yawo wannan ci bayan ka sha ci zai biyu ci cikin zuwarin tsoyi kaga mutum zai abu da kyakkyawan niyya amma kuma sai a gaza kan don haka saba ma juna babu makawani babu makawani to amma ya ake mu'amala da sabani ai akwai fikirin sabani Shi ne idan muka samu sabani da kai shin a cikin me muka samu sabani a cikin abin da ya hada mu ne muka samu sabani in a cikin abin da ya hada mu ne muka samu sabani to kaga zamu iya rabuwa tun da dama shi ya hada mu kamar yanzu cikin mu nan gabaki ɗaya mu me ya hada mu menene babban abin da ya hada mu gabaki ɗaya hablullahi igiyan Allah musulunci to yanzu sai muka samu sabani da kai akan kuɗi ai ba kuɗi ya hada mu to bai sai raba bai sai raba sai dai ana iya ɗaukan matakai na kariya idan na bude maka kudin ne sai ya haɗa mu to sai iri in ban bincika ba ne muka samu saɓani sai in fara bincika ire-iren wannan amma dai ba shi haɗa mu sai mu rasa mu'amalan kuɗi tsakanina da kai amma akwai abin da kuma ya haɗa mu wannan igiya ta Allah la ilaha illallah da salloli biyar da makamantan sun kan da aka lawa da kuke nan gaba sai da kun kai da aka fi kun sabani ke tun farko sai an duba menene ya haɗa mu to in ba a cikin muka samu sabani ba da sauki to an samu sabani wace irin mu'amala ya kamata a yi duk akwai fikihun to idan aka nufaci Allah to za ka ga duk ire-iren waɗannan saɓanin an ka kauda ko sahabbai sukan samu saɓani a ɗaga jijiyar wuya akan samu wannan son sahabbai kamar sai na abubakar da umar sukan samu irin wannan wani lokaci kun san sai na umar mutum ne abin nan a shadduhun fi dini in akan addini ne sai dai a yawon ƙarshe sayyidina abubakar kuma arhamun nasu bin nasu arhamu ummati bi ummati mafi tausayi mafi raushi mafi laushi a cikin al'umma to kaga wannan hadar mafi zafi da mafi taushi kaga dole a ɗarka samun abu nan amma za su saba yanzu akan fahimta na wani abu amma ba zai hana komi ba ba zai hana komi to ala ayi hal dai babban abin da ke hana saɓani da rarrabuwa to shi ne nufin Allah subhanahu wa a nufaci Allah shi ne jagora a cikin sunna ma za ka samu ana sunna amma za ka samu ana rabuwa kuma wajen da kuna ana sunna to tabbas akwai wanda bai nufaci Allah ba wanda yake shi duniya yake yi ba shi dai a zo a ta tara mishi kuɗi a ta tara mishi kuɗi a ta tara mishi kuɗi shi kuma wani yana ne shi kuma a yi ta karantar da al'umma a yi ta tallafa wa marayu shi in aka yi aikin alkhairi shi an biya shi shi kuma wancan aka tara mishi kuɗi an biya shi to kaga ai dole ne a samu sakon ko da kowanne daga sun yana da awon sunna to za ka iya kowa mu nufarci Allah cikin aikace aikacen mu gaba gida sai ka huta da mafi yawa daga cikin matsalolin rayuwa in dai ka nufarci Allah ku za ka huta da mafi yawa daga cikin matsalolin rayuwa ana iya tunzara ka ka tunzara ka yi kushi amma ya kai wani lokaci dole ka sabo dole ka sabo da haka ka'ida ce shi ne ma yake cewa alaihi musa'i wajibi ne akan mutane su aiki tukuru li masalihihim kulliha akan cimma manufofin su maslahohin su na rayuwa ga baki ɗaya jami'an wa tanasuhi tam da kuma ainihin nasiha tsakankanin wajibi ne mutane su aiki ga baki ɗayan domin cimma manufofi na rayuwa ko na addini kuma dole ne su rika junansu nasiha su nufaci junansu da alkhairi shine ma'anar nasiha su nufaci junansu da alkhairi kuma yadda kake fatan alkhairi a kanka kuma ka nufaci alkhairi ga wani mala ya ce wa fi a cikin wannan dilalatun ala jawazi idafati al-insani ila nafsi al-imani ala wajhi taqyi akwai ishara zuwa ga ya halatta mutum ya jibinta kanshi zuwa ga imani ala wajhi taqyid amma ta hanyar yi makan shi kai bi an ya kula akan ya ce ana mu'minun billahi na yi imani da Allah na yi imani da Allah tunda ai ayan ta ce ne kul amanna ka ce mun yi imani to kenan ya halatta kenan ka bugi kirce ka ce na yi imani kun fahimta yawwa to amma mala ya ce ala wajhi taqyid kai kaidi me yake nufi shine nan za ku ji abin da yake nufi yace zaka ce ana mu'minin billahi na yi imani da Allah kama ya kulu amantu billahi kamar yadda mai magana yake cewa na yi imani da Allah ga ya mun wani aiki a musulunci wanda ba zan tambayi kowa ba sai kai aka tambaye annabi sai ce qul amantu billahi thumma taqi ka ce na yi imani da Allah to ashe ya halatta ka biki kirci ka ce ka yi imani balha ya ce ƙulƙun dawo ba ka ya ce da an yi ƙulƙun shi ne ce ana mu'minin billahi na yi imani ni mummuni na yi imani da Allah kama ya kuri kamar yadda ya halatta ka ce amantu billahi can ana mu'minin billahi ana mu'minin billahi na biyun nan amantu billahi kun ji wa'annan guda biyun nan sai ma da ce bal hadal akhir wannan nabiyun ma amantu billahi min awjabil wajibat cikin mafi wajibcin wajibai wajibi ne kowa ya kariya ya rika fadin cewa amantu billahi wajibi ne domin qur'ani ya ce qul amanna billahi da ka wajibi ne ka wannan kama amara Allah bihi amran hatman kamar yadda Allah ya umarni da shi umarni na wajibi bi khilafi qawli al-'abd sabanin fadin bawa da zai ce ana mu'minun ana mu'minu mutum ya ce ni mummuni ونحوه لمقامكم وأنن يقيد الغير فإنه لا يقال إلا مقبول بالمشيئة فذاك الشيء أنا مؤمن أنا مؤمن بالله sai ka yi mashi sai ka goma shi da mashi'ar Allah sai ka ce ana mu'minun insha Allah an gani sabanin amantu billahi ba za ka ce amantu billahi insha Allah amma ana mu'minun insha Allah sai ka yi kai lima fi min tazkiyatin nafs saboda a ciki akwai tsarkake kai akwai tsarkake kai لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات saboda idan ka bi kirci kawai ka ce nayi imani ni mai imani da Allah ana mu'minun billahi ni mai imani da Allah to wannan yana fa nuni akan cewa yana nuni akan cewa ka tsaye da dukkan wajibai ne ka kuma ne dukkan haramu akwai wanda ya cika wannan sifa duk wajibai a ce ya tsaya da su duk haramun ya nisance su akwai wanda ya ci wannan sifa babu to idan ka ce ana mu'minu sai ka ce insha Allah wannan insha Allah isti'ana ce da kuma arraja da kuma addu'a kana addu'a ne Allah ka tabbatar da ni akan haka kana neman taimakon Allah akan haka kuma kana fatan haka idan ka ce insha Allah din sabanin waɗansu daga cikin malamai musamman na mazhaban hanafiya su suna ganin mai idan ka ce ana mu'minin insha Allah ku taka kafa idan ka ce ana mu'minin insha Allah ku ka zama kafi me yasa ya nuna kana da shakka da saba ba kan imanin kun gane kuma inda suka hudu idan ka ce ni mummuni ne in Allah ya so a wani bukatun Allah ya so kamar yanzu in tambaye ka kai mai aure ne ba bukatun sai ka ce insha Allah a kai mai aure ne ga kan ma da da'a gaba ka rinjin abin ka to ba bukatun sai ka ce insha Allah kai mai aure ne a kware da gaske ba bukatun sai ka ce insha Allah to amma in ka ce aka tambaye ka kai mai aure ne sa'a a wata eh insha Allah insha Allah ka sai wani ya shaka ka anya ko wannan ya auren nan kuwa ba su rabu da matan nan ba kuwa wannan insha Allah da ka faɗi sai ya ba wani wani fassara daban akwai wani bawan Allah da muka da shi a Umara wannan Ramadana wani mutumin Gaza ne mutumin Filistin na dai fahimci jahili bai san harkar Umara bai ma san inda aka taso ba bai san inda ba a ba yana kan dutsen safa sai yana tambayan wani sai ce mishi da Allah ina ne hanyar da zai fita tafi ya gama umarin shi sai na jiwon sai tambaye shi ka gama umarin ne sai ce ya gama shi ma inda yana fahimci bai san kan al'amuran sosai ba amma dai ya ɗauka ɗara ma wancan sai na ga yana ta mishi wasu bayanai shi ma bai gane inda ya sa gaba ba sai na tabe shi na ce me kake so sai ce yana neman hanyar zai fita ne zai tafi gida sai na ce ina kake nufin zuwa kai sai ce gaza ko zai tafi gaza ne sai na ce ka kammala umaranka sai ce alhamdulillah alhamdulillah masha Allah masha Allah sai na samu shakka wannan bai ma san abin da yi ba ka kammala umaranka na'am shikenan wai ka kammala umaranka alhamdulillah masha Allah masha Allah nace kai wannan da shubha akan wannan magana ta wannan insha Allah ban yarda da ita ba to ne dai nuna min dan yin shi bayani dai nuna mishi hanya ya fita a shi to shine su hanafiya sai suke ganin idan ka ce nayi imani ana mu'minin insha Allah to wannan lokacin da zaka ga amma wannan magana ta su ba gaskiya bace gaskiyar magana ita ce ana mu'minun insha Allah wannan insha Allah ba shakka bane ana ce da at-taraji da kuma addu'a addu'a ce kake ma Allah Allah tabbatar da ni akan imani da kai imani ne da kai kana fadayin haka kana kuma neman ce maka Allah malai yake cewa fa huwa ka qawlihi ana muttaqi awwali aw min ahli jannati kamar ka ce ni ai ni mai tsoron Allah ne a wannan tsarkake kai ko ka ce ni wali ne ka ga wannan sarfin kai ko kuma ka ce ni dan aljanna ne. amma duk cikin waɗannan kana iya cewa ni wali ne insha Allah ni dan aljanna ne insha Allah duk cikin wannan yan menene yan aljanna insha Allah kaga wannan menene muke nufi addu'a ce da fata da wuko to shine abin da malam ke magana malai cewa hadar tafri kaga wannan bambancin huwa mazhabu muhaqqiqi ahli sunnah wal jamaa ita ce matafiyan wato ainihin masu haƙiƙi cikin malaman ahli sunnah wannan yana raddi ga wancan mazhaba ta hanafiya malai ce fa qawlu inda Allah ce amanna billahi wancan ta bayyana bayani akan kul ne to yanzu ya ga magana akan kul da amanna billahi sai ce inda aka ce amanna billahi ai bi annahu wajibul wujud na yi iman da cewa Allah wajibul wujudi wato lafazi biyu ne akwai wajibul wujudi akwai mumkinul wujudi idan suka ce wajibul wujudi abinda suke nufi shine wanda yake samammen da yake ba wani ya samar da shi ba samuwan shi da karan kansa ne kuma ba zai taɓa yiwuwa a rasa shi ba shi ne wajibin mutum saman mini kaji daya kuma ba wani samar da shi ba kaji biyu samun shi da zacin shi ne da karan kan shi ne samun shi wannan Allah ne da kuwa Allah shi ne Allah Allah samun mini akwai wanda ya samar da Allah da haka shi Allah samun shi da zacin shi ne da karan kansa ne shi kenan yau to shine wajibul wujud to sai kuma mumkinul wujud wanda yake akwai yawan ya samu akwai yawan arasa shi kamar me kenan kamar mutum kamar ni da kai mumkinul wujud ne akwai lokacin da ba ni kuma aka bincika akwai wanda ya samar da shi akwai kuma lokacin da zai zama ba ni to mumkinul wujud ke za ka duk inda ka jima da suna bayan aujabul wujud ko kuma wajibul wujud shine Allah yake cewa to kai imani da cewa Allah wajibul wujud samanni samanni kuma da karan kan ko ba wani samar da shi ba ba kuma za a taba samun lokacin da babu shi ba wahid ahad fardun samad ka ji wadansu kalmomi na yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah wahid shi ɗaya ne ahad makadaici fardun ɗaya ɗaya mai bambancin wahidin da ahadun wai wani ya ce wahidin yana da na gabar shi to Allah wahidin to wahidin na gaba da Allah ke a fassaranka shi ahad ba shi da ba shi da na biyu da na uku da na hudu wannan na daga cikin fassarorin wato ahad wanda yake duk ta kofar da aka kullu akwai kadaici akwai kadaici duk ta kofar da aka kullu akwai kadaici sabanin wahidun wannan ana amfani da shi a zamantakewa a cikin bayi to amma a cikin wannan abin da ya fi daidai shi ne a ce wahidun wato firzaci ba shi da kamancece ne ahadun fi ma'anin zaci ka fahimta wahidun shi a cikin zatin shi ɗaya ne ba shi da mubahat ba shi da wani wanda ya kamata shi ahadun kuma a cikin ma'anonin sufofin shi da sunayen su ba shi da kamancece ne kila ba ku gane bambancin ku ba ku gane bambancin a duk a garin nan akwai masallaci kamar wannan misali ke ba akwai masallaci kamar wannan to sai a ce a zatin shi shi ɗaya ne wato fizikal zatin shi shi ɗaya ne a wurin girman shi a wurin kaza a wurin kaza a wurin kaza fizikal zace shi bai kama da kowa ba ba ka ganin wani kaci a kamar shi ne wani gan shi ce a ce a ba shi bane ba za su yi wannan ba to in ku aka ce a cikin a cikin sif a cikin ma'anan zaki ne a cikin ma'anan sifofi ne kana iya samun mutum karami amma bai kama da kowa ba a cikin wani matsayi na shi misali a cewa ga zakatar gabna kana iya ganin shi a kiran jikin shi ka gan shi dan gangani ka fi shi tsawo amma akwai kamar shi a jiha babu ya ka a ma'anan zacin a ma'anan sifan shi ba shi da kama kun fahimta da nake nufi da haka kana iya wani ganin wani jibge ke duk wurin nan babu kamar shi wannan a zacin shi kenan amma kana iya ganin wani kuma a ce baka ai duk wurin nan babu mai zafin ilimin shi shi na ba za ka gan shi a cikin gan cikin shi ba kila sai dai in ya zauna ya fara karatu misali to da haka a wurin zaki da wurin sifofi da ma'anan sifofinsa bai kama da kowa shine wahidun hadu farjul kuma makadaici makadaici duk aikin da zai bai da bukatuwar sai ya hada da shi kadai ke aiki samadu me ma'anar as-samadu alladhi yasmudu ilayhi al-khalaiq ko kuma allazi la jawfa lahu shine as-sama Allah dan Abbas haka ya fassara as-sama wanda ba shi da ci shine laysa mujawwa ba shi da ciki ba shi da ciki ciki ciki dai ciki kenan ba zai bukaci komai ba ke kamar yadda muka yi bayani kwani ba kasancewa kana da ciki bane kake neman kuɗi idan ka samu wani abin da zaka sha cikin ko yau kana neman ka ci don ka rayu to shi ba shi da ciki bi ma'ana bai da bukatun komi kenan bai da bukatun abincin bai da bukatun wanda zai kawo abincin bai da bukatun bai dafa abincin bai da bukatun komi gurin kowa sai dai kowa kuma na da bukatuwa zuwa gare shi kamar yadda makanta bilisanin hali au bilisanin maqa ko dai ai ta bude baki ana roƙon shi ko kuma kowa dai yana da wani abin da yake nema a wurin shi ko da bai faɗi to shine sama muttasifun bi sifati bi kulli sifati kamali Allah ya sifanta da duk wata sifa ta cika munazzamun an kulli nafsin kuma Allah abin tsarkakewa ne daga dukkan naka da aka duk wata sifa ta cika to Allah ya cancanta da ita in dai sifan nan cika take nuni akai to Allah ya cancanta da ita Allah yana da cikakkiyar sifa ila an fahimta ban sani ko za ku iya ba ni misalin sirrofi na cika sifa na cika kawai wannan sifan duk wanda ke ita yana nuni akan cikan shi ko kuma yana nuni akan ba shi da aibi na kaman adalci kaga sifa ce ta cika da haka Allah ke da cikakkiyanta rashin gengedi da rashin bacci bacci da gingadi tawaya ce tawaya ce saboda kana gingadi sai wani ya dauke maka waya ko ba ka bane kaga ai tawaya ce to Allah baya bacci baya gingadi wannan sifa ce ta ce ilimi ilimi sifa ta ce duk wanda ya zama bashi da ilimi ya za a iya jujjuya bayansa magana waɗansu ƙungiyoyin bida suna cewa Allah baya magana ƙur'ani ma ba magana shi bane halittar sa ne ta yaya za a yi wanda bai magana shi cikakke ne wannan ayan wannan ayan da da annabi Musa annabi Musa ne ko yake kore musu yiwuwan a ce a cikin sauta faha da suka riki Egypt a matsayin abin bauta yana cewa alam yara annahu la yukallimuhum sai za su rike shi a rin bauta ba su ga cewa ba ya iya magana ba sai magana da kuma ashe rashin magana aibi ne to sai za a ce Allah baya magana idan ya zama Allah baya magana ya zama shi da injil abu da yake kun gane matsalan to da Allah yana da sifa duk wata sifa ta cika Allah yake da cikakkiyar duk wata tawaya da nakasa Allah ya kore da gare shi na'am nan ba eh أو لا بالكمال لا شك لا شك هناك قائد الجنة kila an bai sai da kyau da haka Allah yana da sifofi na cika sifofi na cika kuma yana ya koru daga duk wata sifa ta na kafa malaike cewa mustahiqun li ifradihi bil ubudiyyah kulliha to tunda ko ya cika makin kuma ya kori daga dukkan tawaya da na ƙasa to shi fi cancanta abokan shi wa hadha yatadammanu ikhlas at-tam kuma wannan ya hada da kenan sai an samu cikakken ikhlasi idan dai za a yi mishi wasu saboda shi ya riga ya cika duk kuma wanda zaka dauka ka ba shi bai cika to ashe kaga in ka dauka ka ba wanda ya cika kuma ka dauka ka ba wanda bai cika ba wannan rabon baka yi adalci ba baka yi adalci ba akwai zalunci a ciki da aka dole kenan a yi ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala to ina ganin da ya kamata in dakata insha Allah ta'ala idan ma tabbata sai mu karanta wa ma unzila alaina wa ma unzila alaina da abinda aka dauka insha Allah idan an fahimci abubuwan da muka karanta yau mun tabbatar da cewa da Allah ya ba annabi umarni da cewa kul kace ishara ce zuwa ga karka shelanta kyakkyawar aqida karka shelanta ta kana ya mutu da ita kana kuma bayyana ta kana ne da awan zuwa gare ta domin yin hakan shine asalin addini kuma mun fahimci cewa duk inda kaji Allah ya jibinta wani aiki zuwa ga waɗansu mutane a jimlace to ishara ce zuwa ga Allah yana nufin al'umma ta dunkule guda ka rika aiki bai daya ta kuma nisanci saɓani da duk abin da zai haifar da saɓani ishara ce zuwa ga mummune su zama kamar ciki guda ɗaya suna aiki tukuru domin maslahan addinin ko maslahan rayuwa kuma sun kama junan kuduri da hanzari suna ba junan ku wato ainihin kofofi na hanzari sannan ko mun fahimci cewa ya halatta mutum da jibinta kansa zuwa ga imani sai dai yi mishi ƙaidi idan ya ce amantu billahi wannan bai da bukatar sai ya kaidi amma in ya ce ana mu'minu lallai ni mu'mini ne to ya kaidi ya ce insha Allah in ya ce ana muttaqi ya ce insha Allah in ya ce ana wali ya ce insha Allah in ya ce ana min ahlil jannati ya ce insha Allah in ya ce ana muttabi'un lis sunna ya ce insha Allah duk wani abin da ke da nuni akan tsarkake kai ko mutum ya nisance shi kuma ba daidai ba ne a ce wai wanda ya ce ana mu'minin insha Allah ya kada wannan kuma ita ce aqidar musulmi aqidar ahlus sunna wal jamaa mun kuma ji cewa amanna billahi cewa lalle Allah shine saman mai wajibul wujud menene wajibul wujud shine wanda yake saman mi babu wanda ya samar da shi samuwan shi da karan kansa ne sannan kuma Allah shine makaɗaici shi ne ɗaya makaɗaici abin nan abin kaɗaicawa kuma shi ne asamad wanda yake da al'umma da halittu suna da bukatuwa zuwa gani shi kuma abin sukantawa da sukokin cika da tsarkakewa daga dukkan mutanen ƙasa kuma shi ya cancanci abota mishi bauta tare da ikilas wannan shi ne a cikin takaitawa abin da muka karanta a yau akwai sanarwa guda biyu akwai wata bayan Allah da ta aiko cewa don Allah tana roƙon a sanya a sanya wani daga cikin ɗan uwansa addu'a an ɗauke shi ba shi ba dalilin shi ba kuma samu labarin inda yake da aka tana roƙon al'umma don Allah a yi masa addu'a Allah ya bayyana shi Allah ya tsara rayuwar shi ya tsara addinin duk abin da zai shafe shi na cutarwa Allah ya ba shi kariya kuma Allah ya gaggauta dawo mana da shi kubutacce cikin aminci da aka koda ba a nan ba a ci gaba da sanya shi a cikin addu'a akwai wata ma baiwan Allah da ce na ɗauki alƙawarin cewa zan gaya ma al'ummar musulmi sa su cikin addu'a tana ɗan juya kasuwancinta ta ce ta je ta ciwo bashin kuɗi naira miliyan ɗaya da rabi suka yi haɗin gwiwa da wata mata matan ta riƙe mata kuɗin ta hana kuma tana da shi miliyan ɗaya da rabi ta ce kullum ta ce malam du'a ji ta ce duk na fita yi ci ban san abin da ke mun ciwo ba a rayuwar duniya ne to da haka don Allah ku sanya ta cikin addu'a Allah ya kwato mata hakinta Allah ya kwato mata hakinta ita waccan wanda ta zalunce ta Allah ya takura zuciyarta akan wannan hakin sai ta ba ta hakinta yawwa mu ma dan da ba mu da miliyan ɗaya da rabin to Allah ka ba mu kuma ka ƙara mana yawa don miliyan ɗaya da ɗari ka ga ai ba kaɗan ba ne wanda ke ai mamman kila kana da miliyan ɗaya da ɗari to Allah ka ƙara mana ba ka ƙara mana haske ka ƙara mana buɗi karfa mana asirin mu duniya da lahira ina kyau tsammanin yau malam aminu zai tafiya muna fatan Allah ya musu jagora muna fatan ka samu cikin addu'a kuma ka sanya waɗannan mutane biyu cikin addu'a malam aminu Allah ya damu da kai lafiya to to alhamdulillah ga kon din eh tikati an zo da shi kamar da muka bayani cewa duk wanda zai karba sai ya bada naira dubu ɗaya. dubu ɗaya ne ko ɗari biyar to ɗari biyar duk wanda zai karba zai bada naira ɗari biyar da haka insha Allah ta'ala an riga an fara saidawa don mutum ga sai bi kuma magana sallan idi a kan muka magana jiya akwai dan canji da aka samu a na masallacin cikaji ko karfe 8 ne za su kai da sallah ba karfe 7 da kwata ba kamar yadda muka ce karfe 8 ne locust karfe 7 da kwata nan da kace karfe 7 da rabi cikaji karfe 8 ko yau wannan shi ne da sallallahu alaihi wasallam وعليكم السلام Atena shi yasa malamai suka ci gyaran su a yau yadda da su wannan fahimta fahimta ce mai abin nan ba ta da alaka da gaskiya kwarai da gaskiya ai wasu sun ɗauka shakka ne inda suka ɗauka kenan wai shakka ne in ka ce insha Allah shakka ne yau نعم اي نعم توصل
Thank you.
to yana tambaya akan tawassul kaga sanannan abu ne cewa ba za ka ce don Allah don annabi ba, ko don Allah don san annabi duk abu da yake a kamar ni bawa za ka yi mawa ka ce don Allah ba ni don Allah don annabi to zan iya baka don Allah amma ba zan iya baka don annabi ba. don annabi baya yin sakamako annabi baya sakamako baya ba da lada baya rubuta sunan annabi ba shi da aljanna ba shi da wuta don haka Allah kadai ake yi don Allah ake yi. duk ayan da ka ɗauka na Qur'ani biyan ko wani hadisi ko wani maganar magabaci ba za ka ji ana cewa wai wa an fi ko fi sabilillahi wa rasulihi ba ba fi sabilillahi wa rasulihi fi sabilillahi shi ma annabi mu an fi ko fi sabilillahi shi ma annabi Allah kawai zai tsara so da ka ba a yi don Allah don annabi ko don Allah don san annabi duk abu da yi amma idan kana son ka roki Allah shi kana iya shi mai Allah ya Allah ya mun abu don san annabi me kake nufi da san annabi tawassuli ne Allah ya mun abu kaza don soyayyen da nake ma annabi soyayyen da kake ma annabi Allah yana so ya yarda shi to ta zama ibada ana tawassuli da ibada kun tuna mun magana ibada a baya duk abin da Allah yake so ya yarda shi ko magana ko aiki aikin ko na zuci ko na gaba to sai ka ce ya Allah dan san da nake mu annabi Allah kai mun gani ila an gani kamar ka ce ne rabbana amanna faghfir lana ya Allah mun yi imani ka gafarta mana kaga kai tawassuli da imanin kai ko kuma ka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir sai kai tawassuli da alhayyu da alqayyum sai ka ce ina istighafa da rahmar dan haka soyayyen da kake mu annabi ko imanin da kai da annabi aiki ne da Allah ke so da haka za ka iya tausulin shi amma ga Allah don ka roƙo Allah to wannan babu laifi a kansa da wasu ne mai kyau da wasu ne na shari'a amma mu bayi mun za ka yi roƙo sai dai don Allah don Allah al'umma mu shi ya riga masa da bai bai a ba mu dama ran Allah shi manzo Allah bai san ina baka ba dan bai san gaibu yanzu in na baka to za a yi maka Allah kan na baka bai sani ba yana cikin rayuwar barka yana cikin rayuwar barka idan kuma ka ce a wallahi ya sani kuma ka ga mutum ya zo da aƙida saɓanin aƙida musulmi shi da an fahimce ne da haka maza Allah bai san ko maza Allah bai rubuta lada maza Allah ba shi da mala'ikan da ke rubuta lada ko mala'ikan da ke rubuta zunubi kuma bai san bai san abin da ya koyi ba sai abin da Allah ya sanar da shi to dan haka mu bai ba za shi mun dan Allah dan annabi ba amma Allah ana iya tawassuli a ce ya Allah dan san da nake mun annabi Allah kai dan imani na da annabi Allah kai wannan abu ne da yake idan ka ce don son da kake ma annabin ka biyan bukata wannan wani abu ne wanda yake wani abu ne wanda yake wato ka ɗauki na ƙafa kana son na sama yi maka dan na ƙafa ila an gane irin abin da hausa mu za ka ji suna sha don albarkan annabi aiki shi ne da ma'anin shi a ba misali sai mu ce Allah ka sa mu gama lafiya sai mu ce amin dan albarkan annabi to ana ba fa ya ana fata mana to mene wannan abin yake ni bari dan ba ku wani misali bari ba ku wani misali dan ka gane abin ne idan ka je wurin bufajin sarki misali zan bada idan ka je wurin bufaji sai ka ce bufaji kai mun abu kaza dan kogan ka sarki sai ka je gurin sarki sai ka ce sarki ka yi mun kaza don bafajin ba wanne ne ya daidai wanne ne bai daidai ba a rayuwa nake ne na farko in ka ce ma bafaje yi mun kaza don sarki ai ka ce maka daidai wani kogai shi wanda yake ganin girman to idan da ka ce annabi yi mun abu kaza don Allah kaga ka gama annabi da wani wanda ke sama da shi to amma sai ka ce ya Allah ya mun abu kaza dan annabi to abin da zaka duba shin annabin nan ya suke da Allah abokin shi ne uwan shi ko kanin shi ne ya suke bawa ne da mahalici to da ka ce Allah ya mun kaza dan bawa ai kaskantar da Allah ne kun fahimci matsalar da kyau kaskantar da Allah ne duk wata daraja da kake jin annabi na shi wane ba shi Allah ya ba shi ai Allah ya baki zaka idan ka ce Allah ka Allah ka yi mun kaza dan san da kake mu annabi a wannan kaskantar da haƙƙin Allah ne kai a garin ka a wannan lokacin ka dauka darajar annabi to kuma ka kaskantar da Allah ka kaskantar da Allah ne kamar dai misalin da na bada shi idan ka ce mu sarki yi mun don wancan ibadar nan wala kantar da sarki ne wallahi Allah ya ba albarka ko ka ce ne martaba ayi mun dan ma wannan kaga ina walakantar da abin nan walillahi al-masalul a'la da haka girman Allah shi Allah ba shi da aboki ba shi da kin ba shi da tamka shi yasa malamai suke cewa ko rubutu zai gwani ya rubuta Allahu Muhammad suka ce haramun ya rubuta Allahu Muhammad ba rubuta Allahu Muhammad sai dai Allahu Muhammadu Rasulullahi dan a gane wannan bawan wancan kamar kai yanzu wane sunanka da babanka abdulaziz isa an kaga an rubuta abdulaziz isa da uba da ɗake ko da uba da ɗaya to sai kaga an rubuta allahu muhammad kun gane wannan a kowane yare haka yi in ka zaɓo nan mutum biyu da uba da ɗaya ko kuma waɗansu abokan tarayya abokan aiki waɗansu abokan aiki sa'ad da sa'in misali a ce abokan aiki to aka rubuta allahu muhammad waɗansu abokai ne wanda suke aiki tare ba kuma haka al'amari ke ba abin da yake shine Allahu Muhammadu Rasulullah wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu